تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci ne albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a wannan yammaci na ranar Juma'a yau nawa ne ga wata sha daya goma goma ga watan Juma'a da kula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyu ko? ashirin da biyu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi da muke tasirin alkur'ani mai girma wanda a yau insha Allah za mu tasirin suratul nasr a bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا da mun yi alkawarin za mu fara bayani akan ayar karshe ta cikin suratul kafirun wanda muka yi tafsiri a satin da ya wuce lakum dinukum waliya din to amma dai ina ga za mu bar wannan din mu shigo cikin tafsirin suratul nasr kai tsaye ga wanda yake son karin fa'idoji da suka shafi wannan wannan aya ta karshe sai koma littafin bada'il fawaid na ibn qayyim juz'in sa na farko bada'il fawaid na ibn qayyim a cikin mujalladi na farko abinda muke so zamu faɗa akwai a cikin wannan littafi sai a koma gare shi suratul nasr wannan sura a cikin maganganun magabata sukan kirawo ta da suratu idza jaa nasrullahi wal fath wato su kai su ayar farko ta surar a matsayin sunanta kuma a cikin sahih bukhari ya zo cikin maganar aisha radiyallahu ta'ala anha ta kirawo wannan sura da wannan sunan wato ta kirawo ta da ayar farko ta cikin surar sai lokacin da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama idza jaa nasrullahi wal fath wato sai ta kirawo ayar farko a matsayin sunan wannan sura galibi cikin littattafan tafsiri da mu'zamin da da littattafan da mafahim da mu'zamin littattafan tafsiri akan kirawo ta suratul nas suratul nas a cikin jami'ul tirmidhi ya mata matashiya da suratul fath akwai ruwaya daga ibn mas'ud da ya kira wata suratul tawdiya wato surar bankwana wannan sura madaniya ce da listifa malamai sun yi ijma'i kan cewa sura ce madaniya ta sauka a madina yaushe ta sauka wannan akwai maganganu na malamai wasu suna cewa ta sauka ne bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar khaibar shekara ta bakwai bayan yakin khaibar a daidai lokacin wannan surar ta sauka akwai ruwaya a cikin tafsirin babari da kuma mu'jamul kabir na tabarani hadisin abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma da yake cewa bainama رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء نصر أهل اليمن أزوى فرشان حديثا yake cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune wato a madina sai surat sai ijaza a nasrullahi ta sauka sai yace Allahu akbar jaa nasrullahi wal fath nasarar Allah da buɗi sun zo wa jaa nasru ahli yaman kuma nasarar mutanen yaman ta zo mutanen yaman sun zo ne bayan gama yakin khaibar a shekarar da aka yakin khaibar shekara ta bakwai a daidai lokacin mutanen yaman suka zo to kaga kamar wannan hadisin zai goyi bayan cewa wannan sura ta sauka a shekara ta bakwai bayan yakin khaibar wannan hadisi ne za'ifi hadisi ne da bai inganta ba ta fuskar sanadi domin ruwayar Husayn ibn Isa al-Hanafi ce shi kuma Husayn ibn Isa al-Hanafi za'ifi ne akwai ruwayar ibn Thawr an ikrima mursalan wato ruwayar daga ikrima ki ba ambatan ibnu abbas a cikin sanadin saboda haka isnadi ne mursal wataƙila ambatan alfatku a cikin wannan sura ya taimaki wannan maganar ya karfafi ita wannan magana da cewa a dai a shekara ta bakwai aka saukar da ayar aka saukar da sura saboda a ciki an ce idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo da buɗi wanda fathu alfathu a nan ana nufin fathu makka kuma idza dukkan da ta zo fi'li madi ya zo gabanta tana nuna istihbali ne tana nan gaba abin zai faru kaga kenan sanda aya sanda surar ta sauka abin bai faru ba shekara ta takwas aka yi fathu makka shekara ta bakwai kenan ayar ta sauka shekara takwas kuma aka yi fatku makka domin shi aka idan nasarar Allah ta zo da buɗi kaga kenan a lokacin da ake magana ko lokacin da ayar ta sauka wannan fatahin bai zo ba yaushe ne zai iya zama shekara ta bakwai kamar yadda ya zo a cikin waccan magana ta ta ibnu abbas akwai magana daga qatada ibnu da amatu sadusi ɗaya daga cikin tabi'ai wanda yake cewa wannan surar ta sauka kafin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu kaga zai zama shekara ta takwas kenan kafin wafatin sa da shekara biyu akwai ruwaya daga ibn umar wanda a cikin ruwayar yake cewa wannan surar ta sauka a hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ban kwana sai a wasu ayyamin tashrik sai a wasu da ayyar tashrik wato a cikin kwanakin nan na sha ɗaya sha biyu sha uku na zaman mina to a cikin kwana na sha biyu kwana sha biyu shine zai zama autar ayyar tashrik a daidai lokacin ta sauka amma wani ruwa ita ma bata inganta daga abdullahi da umar saboda haka mafi galibi malamai suna faɗar cewa wannan sura ta sauka gabanin fatku makka ta sauka gabanin fatho makka jabir ibn zayd ya lissafa wannan surar da cewa ita ce sura ta ɗari da uku sura ta ɗari da uku a jerin gwanan saukar surorin alkur'ani wannan ita ce ta ɗari da uku ta sauka ba'ad al-hashri gabanin suratul nur wannan lissafi na jabir ibn zayd zai zama ya yi daidai da waccan maganar ta cewa ta sauka fi ami khaybar fi sanati khaybar shekara da aka yakin khaybar shekara ta bakwai amma akwai riwaya daga abdullahi dan dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa wannan surar ita ce karshen abin da aka saukar a qur'ani kaga kenan sai ta zama ita ce sura ta 114 zama ta sauka bayan saukar surar bara'a kuma bayan ta babu wata sura da ta sauka a bisa wannan magana ta Abdullahi dan Abbas cewa ita ce karshen abin da ya sauka na Alkur'ani duk da cewa magana mafi inganci mafi karfi a cikin maganganun malamai na abin da ya zama karshe na na ayoyin Alkur'ani ce ayar wata ko yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في سورة البقرة wannan ita ce ayar da ta sauka ita ce akhiru ma nazala min alquran kamar da yake cikin sahih bukhari wannan aya wannan sura ayoyin ta uku ne kuma tana cikin surori mafiya gajarta alqur'ani guda uku da suratul asr sai kuma suratul kautsar sai ta kuma wannan sura suratul nasr ita wannan sura suratul nasr wato ba ta kai tsawon suratul asr ba amma ta kada suratul kautsar wato ba ta kai tsawon suratul asr wajen yawan kalmomin ta ba amma kuma ta kada suratul suratul nasr suratul kautsar kaga waɗannan surori guda hudu kowace ayoyinta uku kuma su ne mafi gajarta surori na alkur'ani Allah ta'ala yana cewa idan ja'a nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ta zo da buɗi da idan taimakon Allah ya zo da buɗi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kan kuma ga mutane suna ta shiga addinin Allah kungiya kungiya fasabbih bihamdi rabbika sai kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka wastaghfirhu ka kuma nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle ya zanto mai yawan karɓar tuba akwai hadisi cikin jami'ul tirmidhi wanda yake cewa wannan sura ta adilu rubu alquran tana daidai da rubu'in alqur'ani daidai da hudna alqur'ani amma hadisi ne wanda bai inganta ba hadisin Anas bin Malik wanda tirmidhi ya rawaito amma ba sahihi ba ne duk da cewa tirmidhi ya ce hadithun hasan amma yana da rauni a cikin isnadin sa akwai salama ibn wardan da malaman hadisi sun sun raunana sun raunana shi wannan mutum Allah ta'ala ya bude ta da idza jaa nasrullah idan taimakon Allah ya zo idan taimakon Allah ya zo idza wannan zarf ne na zaman kuma ana idafarsa zuwa ga fi'ilin da yake gabansa idza jaa fi'ilin da yake gabansa shine mudaf shine mudafun ilai akan yi idafarsa zuwa ga fi'ili madi sau tari in aka yi idafarsa zuwa ga fi'ilin da ya wuce to ma ma'anarsa abin da zai zo nan gaba duk sanda kace idza jaa ka abin da zai zo idza fa'ala idan yayi kaga a lokacin da ake magana bai yi abin ba ke saboda haka yana daukan yana zuwa da ma'anar istiqbal shi al-madi da zai zo tare da wannan zarf zarf na idza yana zuwa da ma'anar istiqbal wani lokaci ana idafarsa zuwa ga fi'ilin mudari aka yi idafar sa zuwa ga fi'ili mudari zai dauki kuma nassun ma'ana zai dauki wannan ma'anar ta al-istihbal wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadim da idza yasha'u yasha'u fi'ili ne mudari amma idza ta zo tare da shi kaga shi ba kuma yana nufin istihbal wasu malamai sun fassara idza anan da ma'anar kad idza ja'a nasrullah domin sun tafi akan cewa surar ta sauka surar ta sauka bayan fatko makka idan surar ta sauka bayan fatko makka to zai zama idza anan ba ta nuna istiqbal kenan tunda an riga an yi abu kaga ba za ta idza jaa nasrullah idan taimakon Allah ya zo wal fathu da fatki yayin da kuma ya riga ya zo saboda haka wasu sai suke fassara idza anan da ma'anar kad idza jaa nasrullah ba'ala kad jaa nasrullah sai dai wannan fassara ce ta fuskar larabci idza ba ta zuwa da ma'anar kan idza la ta ci bi ma'ana kan sai dai kawai wajen tafsirin kokarin fassara zamantowar surar ta sauka bayan fatu makka Allah ce idan ja'a nasrullah idan taimakon Allah yanzu taimako shine Allah ta'ala ya bawa mutum nasara akan abokin gabansa ya ba shi rinjaye akan wanda yake gaba da shi yake kokarin murkushe shi wanda babban abin da surar take karantarwa shine tana gaya mana cewa Allah ta'ala ya yi alkawari zai bawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam nasara duk wannan artabu da ake fama da shi artabu da yake fama da shi da kuma kokarin a ga an murtuke addinin sa akwai ranar da Allah ta'ala zai ba shi nasara akwai ranar fasali tana tafi ubangiji ya yi wannan alkawari kuma idan ta zo mutane za su rika shiga addinin nan dodo dodo za su rika shiga jama'a jama'a kungiya kungiya waɗanda daman suna san shiga addinin to amma suna tsoron abin da zai biyo baya in sun shiga addinin domin gudun waɗanda suka fi ƙarfinsa domin gudun abokan gaban su birkice don haka sai suke ta kaffa kaffa suka kiyarda su shigo to akwai ranar da za ta zo Allah ta'ala zai ba shi nasara ya dora shi akan abokan gabansa addinin sai yayi karfi mutane su samu su samu yanci shiga addinin ba tare da tsoro ba a nan ubangiji ta'ala sai jingira nasara zuwa gare shi idza jaa nasrullah cewa nasarar Allah duk fafutukarka duk kokarinka idan Allah ta'ala bai yi so ya baka nasara ba za ka sani saboda ka nasara wata falala ce daga ubangiji ya umarce ka ka rike asbab ka bi duk hanyoyin da ake bi a samu nasara amma ka sakankance a ranka cewa nasarar daga Allah ne وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم nasara ba daga wani take zuwa ba sai daga Allah saboda haka aka jingina nasara da zuwa ga Allah domin al'umma ta sani cewa dukkan wannan abin da aka yi na faɗi tashi na ga an kafa addinin Allah da Allah bai so a samu nasara ba za ta samu ba saboda haka abin da aka samu na wannan ci gaba nasara shi daga Allah ku rika jin wannan a ranar idza jaa nasrullah ce wal fathu wal fathu kusan da dama malamai wasu ma suna cewa ijma'i ne cewa alfathu anan ana nufin fathu makka ana nufin bude garin makka addinin Allah ya shiga cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasara akan quraishawa ya dawo kasarsa mutanen makka su dawo karkashin sa da yawa daga cikin malamai sun fassara cewa annasru ana nufin wannan kuma annabi Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ranar tana zuwa tun ma ba su zo ba to tana zuwa ka kare za ta zo alfatu suna kiran abin alfatu saboda galibi garuruwa akan yi kofar gari kofar shiga gari idan abokan gaba suka rinka ko gari aka rike ta idan suka yi nasara sukan karya ta shiga shi yasa ake kiran shigar abokin gaba a kasar wanda yake rigima da shi ya samu ya mamaye kasar ya kwace kasar cikin fashi domin sai an buɗe ganuwa an karya kofar shiga gari sannan a shiga yasa suke kiran shi alfasu wato ya samu ya karya dukkan wani tsaro da aka sanya akan iyakar garin ya shiga shi saboda haka ya samu fashi hadisi ya zo cikin musulun imam ahmad ta hanyar abin bakhtari abba'i sa'id ibn fayruz daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da wannan sura ta sauka idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura har ya dare karanta ta duka sannan sai yace an-nasu hayyizun wa ashabi hayyizun an-nasu hayyizun wa ashabi hayyizun wato mutane suna bangare guda sahabbai na su kuma suna bangare guda sannan sai ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu nabiyya babu sauran hijira daga makka zuwa madina bayan an yi fathi bayan an samu fathi musulunci ya riga ya karbu a madina a makka ya karbu a makka mutanen makka sun shiga musulunci to babu kuma sauran a ce za a yi hijira daga makka zuwa madina ko zuwa wani gari daban walakin jihadin waliya sai dai abinda zai ci gaba da korewa shine jihadi da kuma niyyarsa a lokacin da Abu Sa'id al-Khudri a ruwayar take cewa lokacin da Abu Sa'id al-Khudri ya karanta wannan hadisi a gurin a gurin akwai Marwan ibn al-Hakam akwai Zaid ibn Thabit akwai Rafi ibn Khadij Rafi ibn Khadij da Zaid ibn Thabit wanda suna cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna cikin ansar suna zaune kusa da marwan lokacin marwan shine kamar gwamna a madina suna suna tare da shi akan karagarsa akan kujerarsa ta mulki da ya karanta wannan hadisi sai marwan ya ce ƙarya ne ba a yi ba wannan magana da ya faɗa ba haka ba abin da yake karyatawa cewar annasu hayyizun wa ashabi hayyizun sa'anan an nuna kenan waɗanda za su shiga musulunci ba da fatsi matsayin su bai kai sauran matsayin sauran sahabbai ba wanda shi kuma ya san iyayensa sun shiga ne ba da fatsi to kenan ana so a nuna cewa iyayensa ba su kai sauran sahabbai daraja ba sai ce karya yake sai abu sa'id al-khudri yace law sha'a hadani la haddathaka sai ce inda waɗannan sun ga dama za su gaya maka abin da na faɗa gaskiya ne su ma za su gaya maka wannan sai dai ɗayansu yana jin tsoron ka kwace masa shugabancin da ka bashi akan mutanensa ɗayansu kuma yana tsoron ka tuɓe shi daga mukamin da ka naɗa shi na tattara zarka sai marwan ya daga ya daga sadda zai daki abu sa'id al-khudri suna ganin haka sai suka ce gaskiya faɗa wannan ruwaya tana cikin musulun imam ahmad shek nasir jina albani a cikin sulsular fada a cikin ruwa al-gari yana cewa isnaduhu sahihun ala shartu shaykhai isnadun wannan hadisi sahihi ne ya cika sharadin bukhari da muslim to amma isnadun ba sahihi bane isnadi ne isnadi ne sahihi bai inganta ba saboda akwai intifa a ciki abinda shi Sheikh Nasir bin Albani bai hararo ba ya dubi mazajen hadisin Abu Waqtari Asari sunan shi Sayyid bin Fayruz bai ji wani abu daga Abu Sayyid al-Khudri ba saboda akwai intifa a cikin sanadin haka wannan ruwaya ba ta inganta ba na kawo ta galibi irin waɗannan hadisai ba su inganta ba ma duka bi ta kansu ba to amma na kawo ta saboda muna wani lokaci da duk wani dan abu aka samu na shubha akan ta haɓai sai a yi wani abin da ba su karfin sa su ba a matsayin su na mutane a matsayin su na waɗanda ba ma'asumai ba to amma tun da ana neman laifin su ne kamar yadda bahaushe yake in aka tsane ka ko ruwa ka fada sai ka kata da kura saboda haka ba abin mamaki ba ne wani ya karbi ya ɗauko ya ce to gashi annabi ya ce waɗanda suka shiga musulunci ba da fatin makka ba ta habbansa ba ne saboda haka sai a samu damar zagin su ba auya ko tafiya da sauran saboda ya ce annasu hayyizun wa ashabi hayyizun ruwa ba ta inganta ba ruwa akwai yin kusa ya cikin ta ابن كثير أشكل تفسير الله يلا شيء المراد بالفتح ها هنا قولا واحدا فتح مكة قولا واحدا فتح أنا أولا آية أبدا أكيد في فتح مكة وأنا شيء قولي بلا بلا وتباب ونسابان يجي فإن أحياء العرب تتلوم بإسلامها فتح مكة saboda mutanen larabawa sauran kabilun larabawa da suke gefen garin makka suna ta jiran a bude makka annabi ya samu nasara ya shiga makka ya kwace makka in yayi wannan nasara sai su shiga musulunci sun dan dakata yaquluna in zahara ala qaumihi fa huwa nabi suna daku don suna cewa in har ya ci nasara akan mutanensa to annabi ne domin ba zai yiwu yana makaryaci ba Allah ya ta bashi nasara ya karfafe shi har ya ɓace ƙasar da take ta kowace ƙasa tsarki ya ci nasara akan mutanen da suke kula da ɗakin Allah suke kula da alhazai suke kula da cinsu da shansu in har ya ci nasara akan su fa huwa nabi to annabi ne to su kuma a lokacin za su shiga musulunci falamma fataha Allah alaihi makka dakhalu fi dinillahi afwaja da ya samu fatku makka shi kenan sai suka karka shiga addinin Allah kungiya kungiya falam tamzi sanatan ba ai shekara biyu ba hatta tautabat jaziratul arab imana wato ba a shekara biyu ba bayan fatku makka don fatku makka an yi shekara takwas a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatku makka sai ba a cika shekara biyu ba sai ga tsibirin larabawa ya cika da imani wato duk wanda yake cikin wannan tsibiri wanda yake cikin wani mutum balarabe ya ya shiga musulunci ya yi imani ولم يبق في سائر قبائل العرب الا مظهر للاسلام كبار wani wanda ya saura cikin kabilun larabawa face yana bayyana musuluncinsa to babu wani wanda yake balarabe a cikin jaziratul arab face ya bayyana musuluncin sa bukhari ya rawaito hadisi daga amr ibn salima yace lokacin da aka samu fathu makka badara kullu qaumin bi islamihim duk mutane kowa sai ta zuwa yana mika wuya yana musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kanat al ahya'u tatalawwamu bi islamiha fatha makkah kabirun larabawa suna jiran abuke makka ne su musulunta suna cewa da uhu wa qaumahu fa in zahara alaihim fa huwa nabi ku kyale shi da mutanensa in har yayi nasara akan su annabi saboda haka a daidai lokacin a daidai wannan fathi matsari bayan fathu makka mutane kuma suka samu shiga musulunci daban-daban akwai ruwaya daga hassan al-hassan al-basri yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu fathu makka larabawa suna cewa idan har ya yi nasara ya yi nasara a kansu to ya zama annabi saboda ne saboda Allah ta'ala yana ba su kariya lokacin da mutanen giwa suka zo za su habasha mutanen habasha abra da mutanen su suka zo za su murkushe ka'aba Allah ya taimake su saboda ne saboda kariya suka zo da ita to in har annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ya zo da shi to Allah ba zai ba shi nasara akan su ba saboda haka yace faqad ajarahum Allah min ashabil fil falaysa lakum bihi yadan fadakhalu fi dinillahi afwaj tunda har ya samu ya shiga alhalin can da a baya Allah ta'ala ya tsare ɗakinsa ya tsare makka mutanen gewa ba su yi nasara a kai ba to yanzu ku ba za ku iya komai a kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi ke tare da Allah za ka sai mutane suka yi ta shiga musulunci wannan ɗaya daga cikin tafsirin da aka yi na wal fathu cewa ana nufin fathu makka akwai kaulin da yake cewa fathul madain wal fusul ko wal fusul ana nufin fatihin da za a samu na kasashe da manya-manyan kasashe irin fasfil iraq lokacin da Allah ta'ala ya ba wa musulmi dama suka kwace kasar iraki suka kwace sham suka kwace al-qadisiyya al-madain suka manya-manyan garuruwan da suke karkashin jagorancin farisa da rumawa Allah ya ba wa sahabbai dama suka kwace wannan shi ake nufi da alfasu akwai wannan tafsirin tafsiri ne wanda yake ba shi ne mashhuri ba mashhuri shi ne fatko makka ba laifi sauran nasarori da sahabbai suka ci gaba da samu da zama tururiya ne akan wannan amma dai fatko makka shi ne jagoran abin da ake nufi a nan idza ja'a nasrullahi wal fath saboda abin da zai zo nan gaban bi bayanin sa na cewa ita wannan sura farkon wanda take magana da shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ta kasance ishara ce alama ce da suke nuna cewa ya cika aikinsa shi yasa abdurrazzaq ya rawaito a cikin tafsirinsa haka nan imam ahmad ya rawaito ta hanyar abdurrazzaq as-sanani daga muhammad ibn sirin daga abi hurairah ke cewa lokacin da wannan aya ta sauka idan wannan sura ta sauka idan ja'a nasrullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa atakum ahlul yaman هم أرق قلوبا الإيمان يمان فقه يمان الحكمة يمانية وجن فسر ورأيت الناس كما كذا متعني يدخلون في دين الله أفواجا سنا شجاع الدين الله سنا تشجاع الدين الله جماعة جماعة كنجيا كنجيا suwaye mutanen da Allah ta'ala yake yi ko suka ce ana nufin mutanen Yaman saboda wannan hadisin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan surar ta sauka idza jaa nasrullah sai yace atakum ahlul yaman mutanen yaman sun zo muku hum arafu quluban wadanda zukatan su sun fi na kowa laushi sun fi kowa tausayi zuciyar su ba ta da ba ba kikata take ba da zarar suka ji fadar Allah za ta girgiza zukatan sai ce al-imanu yaman imani dan yaman ne wal fiqhu yaman fiqh fahimtar addini ta yamanci alhikmatu yamaniya hikima ma ta yamanci wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su da wannan don haka shi yasa wasu suka ce Allah anan ana nufin mutanen Yaman mutanen Yaman kamar yadda muka faɗa sun zo shekara ta bakwai al-ash'ariyun shahada su Abu Musa al-Ash'ari sun zo a annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama yakin Khaibar a daidai lokacin suka zo a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu wannan yaban wasu suka ce anan ana nufin al-wufud ana nufin kabilu na larabawa da za su ta shiga addini ba wai kawai mutanen yaman ba annas anan ana nufin jinsun nas mutane kuma ana nufin larabawa umuman ana nufin larabawa umuman wanda duk suke jaziratul arab in banda nasara bani tamlik da nasara kalb da lakum wanda suke iraq in banda su sauran duk larabawa wanda suke bautar gumaka duk sun sadu da sun mika wuya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam babu nasa'i ya fitar da hadisi a cikin al-sunan al-kubra da kyakkyawar salsala daga ikrima daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace lokacin da wannan sura ta sauka idza ja'a nasrullahi wal fath sai yake cewa nu'iyat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam nafsuhu ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin mutuwarsa hina unzilat lokacin da aka saukar da wannan sura saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daura kamarar ijtihadi da kokari wajen al'amarin lahira manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan sai yake sai yake cewa jaa al-fath wa jaa nasrullah wa jaa ahlul yaman fatihi ya zo nasarar Allah ta zo kuma mutanen yaman sun zo har ma wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wai suwaye mutanen yaman din da kake ne sai ya ce qaumun raqiqatun qulubuhum layyinatun qulubuhum al-iman yaman wal hikmatu yamaniya yace wasu mutane ne waɗanda zukatan su na da taushi zukatan su ba a bushe suke ba imani daga dan yaman ne haka nan hikima ma ta yaman ce haka nan fahimtar addini ma na yaman wato kamar wannan hadisin yana nuni da cewa mutanen yaman su ne gaba-gaba waɗanda za su shiga cikin wara'aitan nasa kuma kaga mutane farkon waɗanda za su fara shiga su ne mutanen yaman amma ba wai yana nufin cewa su kaɗai ne za su shiga ba duk sauran kabilun larabawa da suka shiga addinin musulunci ba da fashe makka sun shiga cikin karkashin wara'aitan nasa da Allah ya faɗa a nan shi yasa ibnu abdul bar a cikin littafin sa al-isti'ab tarjamar abi siraj al-hudali yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba har sai da aka wayi gari babu wani balarabe kafiri face ya shiga musulunci bayan yakin hunain da isaru ta'if kun san yakin hunain da isaru ta'if annabi ya yi ba da fasi makka cikin su akwai wanda ya zo da kansa akwai wanda suka turo wakili akwai wanda suka zo kamar waka abdul wanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi masa tambayoyi suka tambaye shi me imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu abin da ake nufi da imani ya gaya musu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'i zakat wa hajj baitillahi alharam ya gaya musu shika-shikan musulunci amma abin da suka tambaye shi imani saboda waɗannan shika-shikai za su biyo bayan imani ne idan babu imani ba za su samu ba sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya gaya musu irin kwarin kwarin a wato kwanuka ko kwarin koran da za su yi amfani da su da wanda bai halatta su yi amfani da su ba akwai waktu bani tamim wanda su ma sun zo tun gabanin ma mutanen yaman su zo waktu bani tamim suka zo akwai imamu bin sa'laba wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana wakiltar mutanensa yake ce masa zan maka tambaya da ya zo ya ajiye abin hawansa ya shigo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zan maka tambaya inni sa'iluka wa mushaddidun alayka fil mas'ala zan maka tambaya kuma zan maka zan saurara maka wajen tambaya annabi ya tambaya abin da yanzu ba kama ce za ka tsaurara ma wani ba sun kai tambaya ba tambaya zan faɗa amma ba tambaya da ka yi tambaya fuska ta fara canzawa shi wannan ba ma wai tambaya zai ba zai ma kautata inda bai ce tambaya duka ciki wai tambaya yake cewa na haɗa ka da wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa wai Allah ne ya aiko ka ya ce kwarai ni Allah da ya aiko ni ne rasulullah arsalaka Allah ilaina Allah ne ya aiko kai ce eh Allah ne ya aiko ni. ya tsara hada shi da Allah wanda ya halitta sama ya halitta kasa shi shi yace maka mu rika salloli biyar yace shi yace ku rika salloli biyar ya sake hada shi da Allah yace shi yace mu rika azumi yace shi yace ku yi azumi ya sake hada shi da Allah yace shi yace mu bada zakka yace shi yace ku bada zakka yace to shi kenan shi manzo ne na mutanen kuma yayi imani nan take shi ashhadu an la ilaha illallah nan take imani yace ya ya yarda ya koma wajen mutanen sa suna jiran ya zo musu da magana cewa ko ya je ya kura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna jiran su sai zo shi kai waɗannan abubuwan da kuke bauta duk banzaye ne kuma su ta da uzza duk waɗannan abubuwan don shirme ne suka ce muna muna jan kunnen ka fa ka kiyaye kanka fa kan su cuce ka yace ba su ba ba za su cutar da ba za su amfana da ya karantar da su musulunci ba a waye gari ba sai da duk waɗanda suke cikin kabila suka musulunci to a shekara ta tara kabilu daban-daban sun yi ta zuwa ita ce ake kira amur shekarar zuwan wato baki madina kabilun laraba bayan fato makka shekara ta takwas a shekara ta tara kabilu suka rika zuwa suna ta mubaya suna ta mubaya suna ta mubaya a ibnu sa'ad a cikin littafin as-sabaqat ya yi ta kawo labarin kabilun da mutanen da suka zo wani ya zo da kansa wasu su zo da kansu wasu su zo wakilai wasu su zo wakili daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta koyar da su aka yi ta sauke baki a masallaci da gidan dajin ansar da almuhajiri aka yi ta saukar baki to a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga abin da Allah ta'ala ya sanya masa a matsayin alama alama ta cewa a ajalinsa ya yi aikin da da aka dora masa ya kare to Allah ta'ala ya wa ra'aitan nasa ar-ru'ya huna تحتمل الرؤية البصرية والرؤية الحسية ورأيت الناس كما كذا متاني ولي رؤيا علمية وكما رؤيا بصرية كنت أحمد صلى الله عليه وسلم يازن إن كما أنا مغنر ولا أبن زي فارو أغبا كان زما رؤيا علمية wato Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa a nan gaba addinin sa zai ƙara faɗaɗa zai shiga ko ina da ina mutane da kasashe suke shiga addinin musulunci kaga anan ta zama ru'ya ilmiya ba basariya to amma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da idan sa ya ga yadda suke ta zuwa dodo dodo tsibi tsibi kungiya kungiya suna shigowa garin Madina suna to da mu ubangiji ya ce idza jaa anan idza zarf ne tadammana ma'ana shar yasa jawabin da yazo fasabbih bihamdi rabbika idan nasarar Allah ta zo kuma buɗi ya zo kuma kaga mutane suna ta shiga addinin Allah suna ta shiga addinin Allah addinin Allah ana nufin musulunci domin babu wani addini a gurin Allah da ya yarda shi addini ne ka kafa sai musulunci inna dina inda Allah al-islam wa man yattabi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin saboda ka dinin Allah ana ana nufin addinin musulunci فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وأن الفطرة تأتي المسلم تشي ألا يكذب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إن كاد ولم فسبح بحمد ربك واستغفر لكي تسبيه ذلك تسونا ذلك أبنجد كتار دقودي مكا كما كان مغافرة لا تبدأ صحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واللفظ لمسلم تكي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك تكي النبي صلى الله عليه وسلم كبالي يا مردودية سوينا دب دي بالدنيا ya yawaita faɗar wannan tasbihin yana da subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk sarki ya tabbata gare ka tare da gode maka ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce sai da ya Rasulullah ma hadhihi kalimat allati araka ahdathaha taquluha wadannan kalmomi ne wadanda daga kwanan nan kana ta faɗa sai ya ce ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha an samu wata alama a cikin al'ummata idan naga wannan alamar in yi ta faɗar waɗannan kalmomi sai da yake cewa idza ja'a nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshen sura wato wannan ita ce alamar da Allah ta'ala ya ce idan na ganta idan naga wannan alamar to in yi ta tasbih kaga kaga wannan yana nuna cewa surar ta sauka gabanin fatu makka domin ya ce an sa min alama Allah ya gaya wata a in na ganta a cikin al'umma ta to in yawaita wannan fadar tasbihi da ba annabi sallallahu alaihi wasallam tasbihi to amma ana ana nufin wani tasbihi ne na musamman da ubangiji ta'ala ya hore shi da shi Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin da lafazin da yake cewa ma salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfir Aisha take cewa babu wata sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan wannan surar ta sauka idza ja'a nasrullah wal fath face ya rika cewa a cikin sallarsa سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي sarki ya tabbata gare ka ya ubangijin mu tare da gode maka ya Allah ka gafarta min a wani lafazin na bukhari kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi yana yawaita fadar wannan a cikin ruku'insa da sujjadarsa yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa allahumma ighfir li imam bukhari ya kawo wannan hadisin na aisha da wannan lafazin a kitabus salah a ƙarƙashin babin addu'a fi ruku addu'a a cikin ruku wanda an san cewa abin da aka biya a cikin ruku shine tasbihi tasbihi subhanallah subhanallah alazim to amma anan imam bukhari yana so ya nuna maka cewa ana yin addu'a ma in ta kama sai ya kawo wannan hadisin na Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusiru an yaqula fi ruku'ihi subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li allahumma ighfir li wannan addu'a ce yayi ta kuma a cikin a cikin ruku'u wanda yake nuna cewa ana iya yin addu'a a cikin ruku'u amma tasbihi da girmama Allah da yabansa da masa kirari shi yafi yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai yawan tuba ne zuwa ga Allah mai yawan istighfari ne kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari yana cewa ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa wallazi nafsi bi yadihi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra to ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijinku na rantse da wanda raina yake hannunsa ina neman gafara ta ubangiji na ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare shi a kullun sama da sau saba'in a cikin sayyid muslim hadisin al-azhar al-muzani radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarra wato akan yi wani wato rufi akan zuciyata nakan yi istighfari a kullun a kullum sau ɗari a cikin sunan hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yake cewa kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil majlis al wahid akthara ومئة يقول يقول اللهم استغفرك اللهم واتوب اليك 100 مره في ازما ضيع mukan lissafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi daya mukan lissafa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ce rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur li atamarra ya faɗi wannan lafazin na tuba zuwa ga ubangiji har sau ɗari a zama daya a cikin sahihaini hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a yana cewa allahumma firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ما إيكي صلى الله عليه وسلم yana cewa Allah ka gafarta mun kuskure na da ainihin jahilci na da wuce iyaka ta cikin al'amari na wa ma anta alamu bihi minni da abin da kai ni sanin sa Allah ka gafarta mun abin da ne cikin wasa ko cikin gaske cikin gangan ko cikin gaske da kuskure na da abin da na yi da ganganci da duk abin da yake tare da ni wa kullu zalika indi duk waɗannan zan iya yi اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت يا الله تغفرت من ابين da na gabatar na laifi da abin da ban yi ba wa ma asrartu da abin da nayi a koyo wa ma alantu da abin da na bayyana wa ma anta alamu bihi minni da abin da ka fi ni sani shi anta almuqaddim kai ne mai gabatarwa kai ne mai jinkirtarwa wa anta ala kulli shay'in qadir a cikin addu'arka ta bude sallah علي بن ابي طالب الشيخ مسلم علي بن ابي طالب كتاب يا جيش هنا اللهم انت الملك الشيخ الجدع اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت النبي صلى الله عليه وسلم يا الله اللهم انت الملك kai ne cikakken sarki babu abin bauta da gaskiya sai kai kai ne ubangiji na ni bawa ne gare ka na cuci kaina na yi aikin da ba daidai ba ka gafarta min domin babu mai gafarta zunubi shi cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa allahumma firli zambi kulla dikkahu wa jilla alaniyatahu wa sirra awwalahu wa akhirah ya allah ka gafarta min ka gafarta min laifuka na gaba daya da kankani da bai girma na sarari da na koyi na farko da na karshe annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahih bukhari hadisi shaddad ibn aus ya koyar da sayyidul istighfar ki bawa shi allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta annabi ce sayyidul istighfar shugaban duk wani istighfari shine bawa ya ce ya Allah kai ne ubangiji na babu abun bauta da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduk ka halice ni ni bawa ne gare ka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ina na akan alkawarin da yarjejeniyar da nayi da kai gwargwadon iko na cewa ba zai bauta wa kowa sai Allah ba zai bauta wa kowa ba sai Allah ce abu'u lak abu'u laka bi ni'matika alayya ina komawa gare ka ta hanyar godiya da ni'imar da kai mun wa abu'u laka bi zambi ina komawa gare ka ta hanyar laifina da tuba da neman gafara faghfir li don haka ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant babu wanda yake gafarta zunubai sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya faɗi wannan da safi yana mai yaƙini har zuci da abin da ya faɗa din nan ya mutu a cikin wannan yinin nasa dan aljanna ne wanda ya faɗe ta da yamma yana mai yaƙini da abin da ya faɗa har zuci ya mutu a wannan daren shi ma dan aljanna ne Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da yake cikin sahihai yake cewa ya rasulullahi allimni du'a an adu bi fi salati Allah ka sanar anna ya rasulullah koya mun addu'a da zan rika yi a sallah sai annabi ya ce ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم يا الله na zalunci kaina da yawa na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai fasir li maghfiratan min indika kai mun wata gafara ta musamman daga wajenka warhamni kuma ka tausaya mu ka ji kaina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant babu mai gafarta zunubai sai kai abinda za mu kula da shi anan shine yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da alkawarin da Allah ta'ala ya yi mata kuma Allah ta'ala la yukhlifu Allahu al-mi'ad baya canza alkawari baya tabawa inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا مدوبة جدا ولا الكوري لا الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ubangiji baya saba alkawari duk da haka ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani duk wani lokaci da yake zaune a cikin sa kwance yake ko tafiye yake yana neman gafarar Allah yana tuba zuwa ga Allah kuma a ƙarshen rayuwarsa Allah ta'ala ya ƙara jaddada masa wannan umarni fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir aikin da aka ɗora maka ka gama shi don haka ka tsaya ka yi tasbihi tare da gode wa ubangijinka ka nemi gafararsa wannan yana nuna cewa ɗan adam har kullum idan ya zamana mai wanda ya san hakikanin girman ubangiji ya san cewa ubangiji haƙƙan ubangiji mai girma ne mai ɗaukaka gagara ba dauni wanda ya isa to kullum zai rika ganin gajiyawa sani ko yaya ya kai ga bautar Allah zai rika ganin shi mai gajiyawa ne shi mai tafsiri yana buƙatar gafarar ubangiji da rahamarsa wanda tuba zuwa ga Allah da komawa gare shi suke gayar annabawa duka duka annabawan Allah da salihai da siddiqai wannan ita ce gayar annabi adam alaihi salam wa talaqqa adam min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwa at-tawwabur rahim annabi nuh alaihi salam yake cewa rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm fa illa taghfir li wa tarhamni أكن من الخاسرين النبي نوح عليه السلام النبي هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نبي صالح هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب هكذا النبي شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود هكذا النبي إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب رب رب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هكذا النبي موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال إن قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى سائقا فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا إذا تغاير النباوة duk hankoran annabawa shine su samu Allah ya fi Allah ya karbi tuban shi yasa suka rika gaya wa al'umma kun tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangiji an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh ku ku nemi gafarar ubangijin ku ku tuba zuwa gare shi shi kaga bawa ba zai fushi ba yana buƙatar ubangiji ta'ala ya masa lutu ya karbi tubansa ya yafe masa cikin dukkan al'amuransa cikin dukkan faɗi-tashinsa. Kada kasancewarsa mai ɗa'a ne ga Ubangiji, wannan ya ruɗe shi ya rika jin cewa shi ya haye, babu abin da yake jira sai a biya shi, ya rika ganin cewa shi ya yake bin Ubangiji ba shi, ya gama abin da zai yi. A'a, ka duba lokacin da Aisha radiyallahu ta'ala anha kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa dare yana kalloli har kafa sana tsatsagewa sai ya rasulullahi dan ne zaka wahal da kanka alhalin Allah ya gafarta maka ma ta kaddama min zarbika wa ma ta afa yace afala akunu abdan shakura ba ka so in zama bawa mai godiya ta yaya zan yi al-insan mutaqallibun baina ni'matillah mutaqallibun baina ni'matin تحتاج إلى شكر وبين نقمة تحتاج إلى صبر haka dan adam baya fita daga waɗannan babban abubuwa biyu ko da yana cikin wata ni'ima ta ubangiji wanda tana buƙatar sa ya zama mai gode ma wannan ni'imar ko da yaushe ko ko yana cikin wata jarraba da ake buƙatar sa ya haƙuri ya yi juriya ya mai da al'amarin sa ga Allah saboda dan adam ba zai gushe ba cikin buƙatuwa zuwa ga ubangiji shi yasa Allah ta'ala anan ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dukkan wannan aikin da kai to ka rufe aikin nan naka ka rufe wannan aikin naka da neman gafar da tuba zuwa ga Allah ya zama shine karshen al'amarinka kamar yadda a cikin sallar kana gama sallah gashi ibada ce kai abinda sunna ta nuna ta nuna kana yin sallama me zaka fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ta'ala ya mana masu tashi su tahajjudi cikin dare bayan sun gama ne suke yi neman gafara kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastakbirun sun raya daren su da ibada a ƙarshen kuma daren suna ta neman gafara Allah a yafe mana fa a yafe mana a yafe mana ba jiji da kai yake ba na cewa yayi kiyamun dai ka duba waɗanda suka gama hajji ne Allah ya ce da sun ma afizu min hajju afaban nas wa astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim an gama tsayuwa arfafa gurin da Allah ta'ala yake kankarewa mutane laifuffukan mutum zai dawo ka yauma waladatu ummu amma Allah ce in kun gangaro kun taho to ku nemi gafarar Allah kaga aiki aka gama babba amma a ƙarshen sa sai Allah ce a nemi gafa shi yasa ya zo a musulunci ko majalisi aka yi aka kare to a yi kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan koyarwa ce ta addini gaba ɗaya da Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe rayuwarsa da ita kuma da mai suka ce shine ma'ana wa idza wa idza faragta fansab in ka gama abin da duk kake na da'awa to ka kafu wajen bautar ubangijinka shi yasa Umar ibn Abbas yake cewa da wannan sura ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara zage dantse wajen bautar Allah Allah ta'ala ya mana lubufi ya gafarta mana ya ji kanmu ya karbi tubanmu إنه هو الغفار الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه